نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد إخوة الأفاضل هذه الكلمة يعني كلمة لا إله إلا الله هي أول واجب على كل مسلم هي أول واجب على كل مسلم وأهل السنة والجماعة كلهم مجمعون أو أجمعوا على أن أول واجب على كل عبد هي هذه الكلمة واجب علي أو أول واجب علي أن أعرف هذه الكلمة وأن أعلمها غيري كما هي واجب أو كما هو واجب عليك أن تعلمها وأن تعلمها غيرك نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ذلك استدلوا بحديث الذي رواه الإمام البخاري الذي لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذه الكلمة وأن يرزقنا التمسك بها ‘yan uwa masu albarka ‘yan uwana a cikin musulunci masu albarka kamar yadda muka ji wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce kalmar da tana da sunaye daga cikin sunanta shine kalmar musulunci ga baki daya kalma ce wadda idan mutum ya rasa ta to babu musulunci a tattare da shi ga baki daya ko da ya rayu shekara miliyoyi a duniya yana da'awar shi musulmi ne in dai babu wannan kalmar wallahi kawai suna yake na shi musulmi ne amma zai mutu ne ba a layin da musulmai suke bi zai bu ba makomar da ake kai musulmai ba nan za a kai shi ba allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da wannan kalma na daga ciki dalili daga cikin dalilan da ya sa hankali na jiyo kan kalmar shine ne yanayi ne muka fara shiga wanda wasu sun faɗaku wasu kuma suna nan Allah bai faɗakar da su ba Allah ya faɗakar da mu ga baki ɗaya wasu kuma sun faɗakan amma kuma Allah bai sa musu abin a matsayin abin da ya kamata su bashi kulawa fiye da komai a cikin rayuwarsu ba yana daga cikin abin da ya kamata a ce ya fi ruwan da za ka sha mahimmanci ya fi abincin da za ka ci mahimmanci yadda kake bawa neman abinci da abin sha kulawa ya kamata a dawo da hankali a bawa wannan kalma kulawa ta musamman abin da ya sa ya ja hankalin nawa shine me zai faru a yau idan ka kwanta dama yau ka mutu zuriyar da Allah maɗaukakin sarki ya baka shin kana tsammanin irin abin da kake kai a kai za su rayu na musulunci? na riko da tauhidi na riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni dai wallahi na faɗa ku cewar ba haka bane ba dole abin ya zama haka ba amma idan mun yi iya ƙoƙarinmu kafin mutuwar tamu Allah ya kalli ƙoƙarin namu sai ya sanya mana hannu hakan ya ɗore ya zama shi ya ci gaba me yasa ‘ya'yanka suna zuwa wuraren da baka san iya adadin wuraren da suke zuwa ba baka san iya adadin wuraren ba sannan kuma suna amfani da waya wasu ma daga cikinmu 'ya'yansu suna amfani da wayar da ta fita su tsada ta fita su ƙarfin network da za su hau duniya su ga me yake faruwa a cikin ningi me yake faruwa a bauchi me yake faruwa a najeriya me yake faruwa a duniya ga baki daya ina ga kowa zai gaskata hakan yake faruwa da yawa wasu 'ya'yansu ma sun fi su wannan kafar wannan wayar suna ɗaki za su ga me yake faruwa yanar gizo-gizon kuma tallan abubuwa ake yi mabambanta wallahi ya daina bani tsoro irin ayyukan da ake sakawa na sako a cikin yanar gizo-gizo ya ɗauki hankali na ne daga wannan abubuwan da ake sakawa na sabon Allah irin wannan kalmar da ta zama al'umma ga baki ɗaya an ɗauke ta daga zukatan al'umma sannan kuma karantar da ita ya yi ƙaranci kalmar la ilaha illallah babu wani abin bautawa da gaskiya bisa cancanta illallahu sai Allah maɗaukakin sarki kaga kalmar tana ɗauke da saƙo guda biyu na farko ta kore la ilaha babu wani abin bautawa ko ma a yanayi wani yanayi ne babu wani abu da ya cancanta a bauta masa ko da kaga wasu sun kama wani abu abun mutum ne ko dabba ce ko wata irin halitta ce suna bauta mata to suna bauta mata ne ba don ta cancanci a bauta mata ba fa sai don hankali da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da shi suke fama da ƙarancinsa ina ga kowa zai yarda da ni idan muka ɗauko tun a tarihin farkon musulunci da ka kuma kwatanta da yanzu kana tare da oganka a ofis ɗin da kake aiki ko kuma a shagon da kuke kasuwanci shine mai gidanka ko kuma a cikin gidanku shine babanka ya haife ka ko mamarka ta haife ka kai karka kai matan yayanka ne aka haife shi kafin aka haife ka wane ne ya kamata ya bi wani jama'a wa ya kamata ya bi wani yaron da yake ofis ɗin ne zai bi ogan ko ogan ya bi yaron baban ne zai bi ɗan ko ɗan ya bi ogan ai ba ɗan baban ya bi ɗan ko ɗan ya bi babansa yar tabi uwarta ko uwar tabi uban ay tabi uwarta ta wanne ne a hankalci ina ga yana daga ciki idan kaga ɗanka ya fara muzuran kawai zai baka umarni ko ya fara manan zaka ce na aife ka a ciki na in baka umarni ka ji ba haka zaka yi ba ina ga yana faruwa ha wasu har shari'a fa suke zuwa ba da wacce ya haifa ba a'a ya aura ya aura sun je gaban iyayenta an je gaban waliwa ne me yasa wai ni nake ni ne fa mijin amma ina ba ta umarni kuma ba taki ba za ta bi ba me yake nunawa yana ganin ba dama shari'a ta bashi damar shi ne ya kamata ya bata umarni ba to haka idan da bauta ce wa ya kamata yi wani bautar matar ita ya kamata ta yi wa mijin bautar inda haka ne inda akwai shar'ancin yin bauta dan shi ya kamata yi wa baban bauta inda an shar'anta ɗaya daga cikin biyun ya yi wa ɗaya bauta ogan yaron shi ya kamata yi ogan nasa bauta inda an shir'anta mai yaro ya yi wa ogansa bauta ‘yan uwa muna tare amma sai ka ga mutum su a wancan lokacin yadda tarihi ya nuna mana zai kama abin sassaƙawa ya kama itace ya sassaƙa shi ya masa siffafa irin tasa wa ya kamata ya bi wani a ya kamata ce tun da na sassaƙa ka na maka siffa su ƙugunna kamun sujada gaishe ni nemi biyan bukatu umma haka ne to kuma ya kaga shi ne zai sunkuya yana kuma roƙon wannan abin da ya sassaƙa da hannunsa yana neman mewai kuma biyan bukatu yana neman tsira daga wasu fitintunu daga abin da ya sassaƙa daga hannunsa ina ga kai dai a yau kana ganin haka ko wucewa ka zo da ka ga a ya kamata ka duba yanayin suturar mutum ɗin kaga wannan dama mahaukaci ne abincinsa kashi ne a juji yake tsintar abinci yake ci saboda shi ya sassaƙa abin kuma shi yake bauta masa abin a fili yake amma wallahi to mun shigo lokacin shekaran jiya ne muke tattaunawa da malam yake ce to mutanen kurmi suna jiran kufa a je a tafi karatu tun wani sati da aka je kurmi yace sun ce akwai bukatar a je a yi karatu a kurmi na ce ni kuma dama na daga cikin abin da na bari da gaske ne wallahi ban taba hauwa mun bari na ina jin ya cancanta a hau ba wallahi sau tari idan na zo kafa ta bari take yi bari take kuma dirran da malam ya ce in hau ina ga babu wanda yake da abin da zai bani nai rantsuwa akan ƙarya wala na dinga tsurewa kenan da safe jiya malam ya gaya min amma gaba ɗaya ni tsorata ne hin dinga jin kawai abin ba wurin mu bane na malaman namu ne na ce malam ne kuma can din dama a fahimta ta can din ne ya kamata mu je saboda nan wurin dama naku ne na gari mu je can dama ƴan uwanmu mu je mu ta fama a can na ce na daga cin abin da ya ja hankalina shine yanzu a wurin akwai wanda sun haɗa kansu daga cikin furucin da suke shine kowa Allah ne fa wai shehin da suke tare da shi babban cikinsu shi ɗin wai Allah ne shi ɗin wanda suke tare da shi Allah ne na biyu ɗaya na gefen nasa shi ma Allah ne shi ma Allah ne haka suke ta bayyana abin daga ƙarshe mai ce ma shehin nawa Allah ne shi ma tsaye ce ni ma ɗin waye Allah ne kuma wai a hakan suna tausayin ka kai idan ka ga akan kuskure suke kawai suna kallon baraka gane ba ne kawai kai baraka gane ba ai wallahi komai ma Allah ne aqidar wahdatul wujudi ko kowa Allah ne kowa Allah ne shekaran jiya muke tarin da malam darakta na gurin sai yake ce to ai dai haka ne gwanda ku zauna a nan din nan ma yanzu sai nuna wata unguwa a ninge ce yanzu Allah ne san iya adadin masu wannan wannan tsukun ma na unguwan nan a ninge yake ce suna nan da wannan fahimtar kowa Allah ne kowa Allah ne wallahi wani daga jin kalmar nan ga kai a haba ya da ya samu mutum kuma ya faɗa haka to ya fara faruwa shine abin tsoron da ya ɗauke hankalina daga kan saban da ake ta yanzu ya kake tunanin 'ya'yanka da suwa suke mu'amala waɗanda suka karɓi wannan aƙidar ba a wurin iyayensu suka sha ba duk samari ne in ka kalle su ba wanda babansa ya da wannan aƙidar ya yadda da wannan abun amma kuma sun karɓa sun kankame hasali suna ganin shi baban ma shi ma Allah suke ganin sa shine kawai shi dai bare gane ba kuma wa inna minal bayani la sihra a cikin bayani ko akwai sihiri akwai jan hankali akwai ɗaukar hankalin mutum da kawar da hankalin mutum baka sani ba yana haɗuwa da ɗanka ko a makaranta ta zamani ko a wata daba ko a mota idan ya ɗauke shi da bayanai sai ya gamsar da shi ya gane oke e ashe mu da akan kuskure muke ashe kowa ma Allah ne kuma dama ai yafi kusa da kowa ya karɓa yanayin da muke ciki a yau na kowa baya son wahala sai ga to dama bautar an ce ya bi Allah ya yi kaza ya kaza to shi ma Allah ne kaga ya huta da sauran me abubuwa ‘yan uwa wannan abun yana yaduwa a cikin al'ummar musulmi akwai matukar bukatuwa zuwa ga kowa ya ƙara jaddada wannan kalmar a ƙashin kansa sannan kuma ya koma ya wayi gaya abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na kiwo mata ‘ya'ya ƙanne duk wanda yake ƙarƙashin kulawarsa to akwai buƙatuwar kowa ya koma ya sa idon wannan kalma ɗin da na fara daga gida yarinya da ake goyo kullum na shigo ana ce abba abba ana maimaita mata tana ƙoƙarin faɗa na ce a'a ga wani abu da na gani a mota ta hanya ta zuwa kano yarinya ce da uwarta ko yar bata fara magana ba amma ana maimaita mata ya hussein tana ya utain ya hussein tana ya utain ja ok to kowa da abin da yake kai ya kamata ya dora nasa akai kenan jama'a mun fahimci gaban nan ya hussein allah maɗaukakin sarki ya aikowa husaini ko manzon allah na'am sai na ga kenan tunda mu allah muka yadda da shi ya kamata a fara allah na ce a canja a koma allah wallahi ta sa dariya uwar gidan ta ce allah an ce eh haka nake so ga sirrin da yake ciki ta taso tana jin me Allah Allah din da bakin ta ya saba faɗa in ta fara wayo sai a gaya mata wane ne Allah in ta san waye Allah shikenan an gama to dai in za ka ɗauki matakin gyara ya kamata ka ɗauka saboda wancan ya ɗauki matakin dan ƙarawa ko wa ɗansa da aka haifa ko ta ɗauka ya Hussein yi ƙoƙarin fararwa naka Allah Muhammad Allah Muhammad a fara dankala mulakana musu wannan maimakon su taso su tsinci irin waɗancan abubuwan duk wanda ya taso ya fahimci Allah ba dama ka zo ka ce masa kai Allah ne sai ya ɗauka jama'a muna tare kuwa fahimtar karmar la ilaha illallah din wuri ne da ba zai ba mu damar bayyana wannan ma'anar kalmar ba wallahi iya ma'anarta za a yi juma'a kalla wallahi talatin ana bayanin ma'anarta juma'a talatin kuma idan aka gama talatin din wani malamin na hawa ya ce dai bayani akan ma'anarta sai ka ji ya ciro wasu abubuwan da wannan hudu ba da aka yi talatin din ba a ma faɗe su ba shi ma kuma ya ciro a ƙarƙashin ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah din babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah kamar yadda imamul qahtani yake faɗa a cikin nuniya tasa yake ce ka sani cewar lalle Allah maɗaukakin sarki shine ubangiji guda ɗaya babu wani na biyu ko na uku a ciki ina ma'anan arrabu to in aka ɗauko ma'anan arrabu da muke fassara ta da ubangiji wasu malaman tawhidi suna ce ka ce ubangijin ma kuskura ne kuskure ne to ma'anan arrabu ba shi ke da ikon duk wasu ayyuka da ya shafi na bayansa ba kaga idan ɗanka ya samu fahimtar wannan kalmar ana ce masa kai kai ma Allah ne ko wannan shehin Allah ne ya kamata ya tsaya kalla ce to ya idansa irin nawa guda biyu ya kamata na Allah ya fi nawa haka ne ya kafarsa irin tawa ya kaza irin nasa kuma suna nan fa tun tasowarsa a unguwar sun san wasu lokacin da suke zuwa banɗaki ya yi kashi ya fito sun san ma lokacin da yake fitowa da majina a hancinsa amma kuma yanzu an ce allah ne an karɓi abu kaga daga irin fahimtar waye allah ana cewa na allah ne sai ka auna abubuwan da allah yake bantu da su da shi ma kuma suna nan fa da wanda ake ce allah ne wataran sai a zo ai yau bayi da lafiya yau ba shi da lafiya ah Allah kuma ba shi da lafiya ba shi ne mai warkarwa ba to kuma ya dai ya sa wa kansa rashin lafiyar jama'a muna tare kuwa muna tare a masallacin nan zo ce ya ku taron matan nan wallahi dunan mata ne ko kuma dunan ga maza ga mata an ce maza da maza ne zalla kuma ga mata a ciki a ya kamata wani ya duba ca yanzu waccar da waccar da waccar su ma an ce du maza ne kaga hankali ba zai karba ba to dan adam ma in daidaita ce du maza ne a taron da akwai maza da mata bai karbu ba ina kuma a wurin da halitta in ce kuma wanda yake yayi halitta zai zo dade da wanda aka halitta oga ba zai da a ce dade yake da yaransa ba amma kuma a wajen bauta ne za a ce wanda ya halitta dade yake da wanda aka halitta miji ma bai yarda matarsa ta ce dade suke ba ta ce ita ma sarki ce shi sarki ne shi dai faɗa ita ma ta faɗa ya ce bai yarda ba na kuma ga wanda ya halitta yan uwa akwai bukatuwar jiyo da hankulanmu da tunaninmu zuwa ga wannan kalima at-tayyiba Allah madaukakin sarki ya bamu ikon dawo da hankulanmu zuwa gare ta aka ce da 25 amma nayi sha'awar zan kunna daga ciki wanda na tsinta a yanar gizo-gizo don wallahi ina da yaƙinin wani har gobe zai ce ƙarya ne kuma a sami ce shi la ilaha illallah ai wai shi ma Allah ne har gobe wani na jin ba haka bane bai yadda da abun ba jama'a muna tare Allah ya sa sautin ya kai mana baya jama'a ga bidiyo kaɗan daga ciki jama'a sautin nan na fitowa shi ma Allah ne wasu shehunansa yake ko malamansa yake lissafowa su ma Allah ne shi ma Allah ne aliyu harazimi shi ma Allah ne na jama'a mun kalli wannan abu wallahi wani inda ya gani ba zai karyata shi ma Allah ne daga karshe fa shi ma ya nuna kansa shi din ma shi ma Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan ka gano kebul din da aka yi ta karba wahalar da ake ciki Allah ya takaita mana ne ya daga mana kafa ne dan darajar wasu daga cikinmu yara da basu fara sabo ba dabbobin da suke cikinmu amma iya wannan kaɗai ya isa ya sa ba kebul ba abin da ya fi kebul wallahi mu karɓe shi Allah karka kama mu da laifin da wawayen cikinmu suke aikatawa Allah karka kama mu da laifin da wawayen cikinmu suke aikatawa sai kuma sako na ƙarshe da ban sa shi a cikin hutubar ba na ga topic ne mai zaman kansa ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam idan an zo sallama a sallar gawa a yi sallama biyu sunna ce ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam jama'a muna tare sunna ce ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mai neman dalili ya nemi ahkamul jana'iz na fadilatu sheikh al'allamatul muhaddith muhammad nasiruddin ya nemi littafin ina ga namba ta 83 ko na mai kama da wannan zai ga inda ya kawo wannan bayanin cewar manzon Allah a gawa yana yin sallama irin yadda yake sallama a sallar farilla a sallar farilla sai dai in kana da fahimta ya ka gane eh to da suwa ake yi masu kwaikwayon sallar annabi a sallah ta farilla ban san kuma fahimcin ba wanda yake kwaikwayon sallar annabi a sallah ta farilla sallama nawa yake yi to haka shi ma in yayi a gawa ya inganta daga annabi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka dauki ahkamul janaiz na fadilatu sheikh muhammad salih muhammad bin salih al-uthaymin shi kuma yace masu cewa ba za a yi sallama biyun nan ba sun kafa hujja ne da hadithin da fihi nazarun larabcin da ya kawo kenan yace sun kafa hujja da hadithin da fi sihhatihi nazarun a cikin ingancin hadisin akwai abun dubi da malamai suke ce za a yi akwai abun duba a cikin ingancin sama tukunna Allah madaukakin sarki ya sa sakon nan ya isa ko ba a kai kudu ban nan ko ina ba wannan gurin a tura ta cikin ningi yan uwa suna fita daga musulunci ne ba su san sun mus- sun fita a musulunci ba da alwalarka da danshinta in kai abin da zai fidda kai a musulmi kuma sai ka fitan baka san ka fice ba wallahi sunna ce ta annabi amma kuma wasu na zagin wanda ya aikata haka suna jin kawai ya aikata wani abu kamar irin yadda naga an girmama abun sallah muka yi shekaran jiya ta gawa yadda wani yake girmama abun irin mutum kawai ya zo da kafirci kafircin nan irin arnanci arnancin nan a cikin musulunci ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga mutum yayi sallar gawa ya sallama daya yayi daidai in yayi sallama biyu yayi daidai ya ma fika koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qumu ila salatikum yarhamukumullah